الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره دان دغاشي كدان نحم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau litinin biyar ko ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da shida wadda ya muwafaka da ashirin da biyu ko ga watan shida meladiya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ina jin jiya mun gama da sulatu abasa mun gama ko muna ciki dai mun shiga sulatu takwir ko aya ta nawa za mu tashi ta hudu to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت نعم الله مدعوك سركية وإذا الإشار أطلت إشار sune raƙuma waɗanda suke da ciki suke dabda su aihu raƙuma mata masu ciki waɗanda suke dab da aihuwa wadda irin waɗannan raƙuma su suka fi daraja a wajen masu su a wajen mutane sai sa ma a irin wannan yanayi masu shi ba sa yadda su sayar kamar saniya ne ajiye kamar saniya ne idan tana da tana da aihuwa to mai shi da wuya ya sayar in dai ba ya ga kuɗi tsububu ba saboda a lokacin yana ganin tana dab da ta zama raƙuma biyu maimakon ɗaya wato ta aihu in saniya ne tana dab da ta zama guda biyu to irin waɗannan raƙuma masu daraja waɗanda suke da ciki suna dab da aihuwa to idan tashin kiyama ta zo idan tsanani da tashin hankali da tashin kiyama ya zo to masu shi za su watsar da su za su yi banza da su za su ba su wawaye saboda a lokacin ba a maganan dukiya a kasan dukiya ba za ta ma komai ba wadda ka ci kaci ya wuce wadda ya saura kuma baka da lokacin ci mutuwa ta zo shine Allah yake cewa wa izal isharu utilat idan waɗannan raƙuma masu daraja masu tsada aka watsar da su aka yi banza da su masu su suka ƙi kulawa da su me zai faru jawabin yana gaba ci gaba Allah ya sake cewa wai zalwuhusu ushrat alwuhush jam'u wahash wahash shine dabbobin daji gaba ɗayansu an tara su zaki ne damusa ne ɓauna ne kura ne fahad ne dukkan dabbobin daji ana ce musu wuhush to Allah ya ce in wannan lokaci ya yi in aka haɗa su wuri guda aka tara su tarawa dinnan akwai maganganun malamai biyu magana ta farko shine cewa idan aka tara su ranar da wannan tashin kiyamar ta tsaya to wani ba zai tunkuri wani ba in mai tunkuri ne wani ba zai ciji wani ba in mai cizo ne wani ba zai harbi wani ba in mai harbi ne mai sara ba zai sari wani ba kamar maciji kenan in mai sara ne saboda me saboda musiban wannan ranan ga sunan wuri guda gaba ɗaya wadda da kafin wannan lokacin sashinsu yana cin sashi hasali ma akwai dabbobin da abincinsu nama ne kamar zaki in ya samu wadda ya fi ƙarfi ya danye ya ci kyarkeci abincinsu nama ne kura abincinta nama ne to ranar ba za su ci uwansu ba saboda musiban wannan ranar kowa ya san akwai abin da ya faru har dabbobi za su girgiza za su iya tashin kiyama ta tsaya magana ta farko kenan magana ta biyu wai zalo hoshu hoshirat wai idan aka yi tashin kiyama za a tara dabbobi ga baki ɗaya na duniya wadda ta tunkuri ‘yar uwarta a duniya, misali mai ƙaho, ta soki marar ƙaho, tauran tashin ƙiyama ita ma wani sai a yi mata ƙaho sai ta rama, sai ta rama. Wadda ya harbi wani, ya rama harbinsa, wadda ya ciji wani, ya rama cizarsa, wato hisabi kenan, wato tsakanin dabbobi. zai zanto yaktasu ba'dhum ba'd da yi kisasi kowa ba ne ta rama abin da aka yi mata a duniya sace ta kuno turaba ku zama ƙasa shikenan sai su zama lokacin sauran fitina ya rage mawa mutane Allah ya sauka wa izal wuhushu hushirat idan dabbobin daji aka tara su ko dan hisabi ko dan sakamakon kisasi Allah ya sake cewa wa izal biharu sujjirat bihar jam'u bahar teku tekuna teku an san teku ko an san teku shine ruwan da yake kewaye da duniya Allah ya ce idan tashin ta kiyama ta tsaya tekuna da su kama da wuta kaga teku ya zama jajawar kaman fata ko kaman rigan wannan yaro wuta jajawar tekuna kunna musu wuta tashin kiyama wa ya sanar da mutane nukiliya bomb din nan da ake ta yi su ma ake ta tara su rasha na tarawa amurka na tarawa isra'ila na tarawa pakistan na tarawa india na tarawa su kansu ma wuta ne sai za su kwana tekunan duniya waɗannan atomic bomb ɗin nan da ake Allah ya sauwaka ɗan hatsarin da aka yi na wani ɓangaren nukiliya na japan a yanga abin da ya faru ko Allah ya sauwaka Allah ya tsare mu waizal biharu sujjirat daga sujara an san shi sujara ko me sujara da hausa mun fasara cigarette taba taba ana kunna ta sai da larabci ake ce mata sijara sujjirat to idan tekuna aka kunna musu wuta me zai faru jawabin yana gaba wa idan nufusu zuwijat ka karanta Allah ya ce idan rayuka annufus jam'u nafs idan rayuka gabaki daya aka cuɗanya su aka haɗa su wuri guda أي وإذا النفوس تداركت aka haɗa su kowane nau'i aka haɗa shi da nau'insa mazinata aka haɗa su wuri guda da mazinaci da mazinaci aka haɗa su wuri guda ɗan giya da ɗan giya wuri guda ɓarawo da ɓarawo wuri guda kafiri da kafiri wuri guda munafiki da munafiki wuri guda duk wani nau'in mai laifi za a haɗa shi da jinsinsa don a kai su makomarsu a haɗa su guri guda a musu hisabi kowane jinsi wato lahira dai zanto kenan group group group ɗin mazinata daban group ɗin 'yan luwaɗi daban gurub ɗin ɓarayi daban gurub ɗin munafukai daban gurub ɗin kafirai daban gurub ɗin zindikai daban kowanne da gurub ɗinsu a ranar yi uraful mujirimuna da simahun duk masu laifi in ka gansu kasansu a rana suna da alama mazinata suna da alama mashaya giya suna da alama munafukai suna da alama kowanne Allah ya tsare mu
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت Allah ya ce wa izal mau'udatu su'ilat idan yarinyar da aka binne ta da ranta tana kuka tana ihu aka yi tambaya me ta yi ne ai ma za fa'alat ma zambuha wa'adat hayyan me ta yi aka binne ta da rai kun san larabawa da ba sa son yaya mata daga an ce matan mutum wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون جيد الله يتي وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا أكي وأنسوا albisi ce matarsa ta haifi ta mata ba eh zalla wajuhu muswaddan wa huwa kazim sai fiskar sai baki kirin yana bakin ciki dan me matar za ta haifa masa mace shi namiji yake so wanda zai je wurin yaki wanda zai je wurin fada wanda zai je gona wanda zai je itace wanda zai dauko ruwa amma ba mace ba ya tawara min alqawmi na ga yana buya cikin mutane yana buya yana boye kansa saboda mummunan albishir da aka mace matarsa ta haifi diya mace to lokacin zai ta contemplating ya kashe ne ya bunne ne sai inda zuciyarsa ta karkata to yawanci a lokacin zuciyarsa tana karkata sai a bunne ta da rai tana kuka tana ihu za a bunne ta da rai har ta mutu musulunci ya hana na haka ran tashin kiyama za a yi tambaya laifin mai ta yi ba abin laifin da ta yi to yanzu gara da can ma a zamanin jahiliya mata ne ake binnewa da rai amma mai mu zamanin mu fa yanzu da mata da mazan family planning matan mutum tana daukan cike ce shi ba son da ya je wajen likita a kwada kan a yi rugurgu da shi a fito da shi abinda ake kina a kashe ko ba ka ake ta yi ba yanzu kan mazan ma ba a so saboda bature ya ce yawan ya'ya yana kawo talauci ta yi gara ma laraba inda su dama saboda mace ba ta zuwa gona ba ta ɗauko itace ba ta ruwa ba ta zuwa wurin yaƙi sai dai kai zaka yi ta mata wahala ka zo ka aurar da ita sai za ba su santa to mun ji dan dalilin su to shi yanzu namijin shi yanzu na mu a yanzu zamun nan namijin ma ba a son sa mai zuwa gona mai zuwa itace mai ba a ma son sa shi ma Allah sawaka Allah sawaka family planning sharri ne na Yahudawa na a rage population na musulmin duniya saboda suna jin haushi kuna mata hudu kuna aihuwa shi kuma mata daya to da ƴan ƴaƴansa guda nawa to in tafiya ta yi tafiya haka waye zai ba mai duniya duniyan ta waye a yanzu an fara kafada da kafada da yawan musulmi da yake duniya da kiristanci kun dai addinin kirista shekara dubu nawa kafin musulunci ya zo yahudanci kafin musulunci ya zo shekara dubu nawa to yanzu ga musulunci yana kokarin ya mamaye shi in ka je faransa ana ta yawa ingila ana ta yawa amerika ana ta yawa ƴaƴan sarakuna na shiga waya na shiga ko musulmi suna aifon auren mata hudu suna aifon ƴaƴa da yawa population mu yana karuwa to ya za a rage wannan population sai ce maka a ai ƴaƴa da yawa yana kawo talauci zaka talauce to me yasa ce ne ba talauce ba me yasa ce ne ba talauce ba da duk duniya ba da kai su yawa abincin su sai mun siya daga wurin su kayan karafuna sai mun siya daga wurin su komai ce ne komai ce na kayan su ya cika duniya idan yawa ne yake kawo talauci ya kamata ce sai ne su fi kowa talauci idan karanci ne yake kawo arziki ya kamata Niger ta fi kowa arziki Chadi ta fi kowa arziki wanda suke da lowest population ta sai kenan saraka gaskiya turawa suna yawa da hankalin mutane suna wasa da tunaninka a kawar da kai daga kan gaskiya a dora ka kan ƙarya Allah ya sauwaka wa izal maw'udatu su'ilat idan wadda aka binne ta da rai ran tashin kiyama ya tsaya aka yi tambaya bi ayi zambin qutilat laifin me ta yi aka kashe ta aka binne ta dare tana ihu to jawabi وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
وإذا الصحف نشرت idan takaddun ayyukan mutane aka baje su kun san idan mutum ya mutu littafin da ake rubuta ayyukansa an nade shi an rufe shi to tashin kiyama yana tsayawa sai a bude kuma a game ke ciki ranar mutum zai rika cewa mali hadhal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada ranar mutum shi da kansa in ya ga littafin aikinsa dai a duniya zai ce wannan wani irin littafi ne komi da komi yana ciki karamin aiki na ciki babba yana ciki dan zunde da ya fice ma da kai da idanu da hannu duk yana ciki wa wudi alkitabu wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله الله با zalunci ranan mujrimai ba sa son su ga littafin su saboda sun san aikin da suka yi a duniya a bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kowa ya san laifin da yi kowa ya san kan kansa kowa ya sani to ranan ba za san suna jin tsoron abin da ke cikin littafin shine suke ce wannan littafi wani irin littafi ne wato file din su kenan karami da babba duk yana ciki komi da komi ba a rage komai ba kai ka manta ina littafi bai manta ba Allah bai manta ba mala'ikun suka rubuta ba su manta ba komi yana nan Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wa idza suhufu nushrat suhuf jam'u sahifa sai za ki cewa jarida sahifa da larabci sahifa shine jarida to suhuf jam'in su kenan to idan littafa file file na ayyukan mutum aka baje aka karanta abin da ke ciki mutum ya karanta da kansa ko baka karatu ran tashin kiyama da kai karatu ko ba ka karatu za ka yi karatu ikira kitabaka kafa bi nafsika اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
ikra kitabaka karanta littafinka da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai ma kai saka yau kanka hisabi in ka cancanci shiga aljanna ka sani in ka cancanci shiga wuta ka sani kai da kanka da kai karatu ranar lahira ba jahili ba ummi kowa zai yi karatu eh ba kuma lauya a ba lauya ba council kai da kanka da kai dependent din kanka ba wani gabanka ma za su ba da shaida kanka gabanka za su ba da shaida yawma tashhadu alaihim arjuluhum yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna bismillah اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون idan baki zai karya sai a rufe shi sai hannu yayi magana kafa ta yi magana kafa ta je club ta je wajen sata ta je wajen zina ta je wajen luwadi ta je wajen bonfire ne suke faɗa ne ba? bonfire ta je ta ce ido ya ga bulufin ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza baki ya ci kaza baki ya ci kaza al'aura ta shiga kaza ta shiga kaza ta duk kowa ya faɗa kasan ma ta ba da bayani a kayi kaza a kanta ranar kaza ga watan kaza wa kafa billahi shahida kai shaida ya ishi Allah a Allah ya shaida ba lauya rana ba lauya eh ba lauya kai da ka kare kanka da kanka daga gaban kama eh dai har ranar ma mutum da cewa lima shahidu Allah dai dai rika lima shahidu
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون رانا متن دي لكتشوف فاتن جكينسا دقبنسا دم لكو بعد شيء دي أكينا mutum fa yana magana ne da gabansa da fatan jikinsa suka ba da shaida zai ce a ai Allah da yake sa komai magana shi yasa mai mu ma mu yi magana kuma dole ne yi ko ba shi yake saka ba Allah sai sa bishiya ta yi magana kuma dolanta halittarsa ne kan nan faka ba billahi shahida shaida ya ishe Allah وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
‘yan uwa gaskiya tashin kiyama fa ba wasa bane tashin kiyama fa ba wasa bane wanda yake wasa ya bar wasa ka san dai an kawo ka duniya ba shawarce ka ba ko baka san lokacin da ka zo ba wallahi ka ka samu kanka kwatsam itacen kabari yayi maka rumfa a tambaye ka duk abin da kai in tashin kiyama ta tsaya a baka littafin ka a hannunka ko a hannun dama ko a hannun hagun wanda ya samu littafin a hannun dama ya tsira wanda ya samu littafin a hannun hagun ya halaka Allah tsare mu ya kole ya laita ne ce ya kai tansa lam uta kitabi ya ce ba ba shi littafin sa ba kaga baki zai karya ko kaga baki zai karya ka lokaci ne da rufe baki kuma da rufe baki tunda ya fara karya an ba shi zai ce ba ba shi ba ce lam adri ma ya saja bai ce bai san me ya same bai dai same shi ba a ya sani a ya sa abin da zai same shi ya sani ya san abin da zai same shi ya sani yawa ya san wuta ne makomansa ya sani baki ya fara ƙarya ta lokacin sai a rufe baki kuma ta ce to gabai ku yi magana ayan da malam ya jawo sai su fara magana hannu ya ce na ɗauki kaza baki ya ce na ci kaza kaba ta ce na je wuri kaza ido ya ce na ga kaza kunne ya ce na ji kaɗe kaɗe na ji music na ji sound na ji menene na ji kotso na ji mandiri duk sai ya faɗa ba ga ne wani Allah tsare mu Allah tsare mu na'am Allah ya ce wa idza suhubu nushirat idan takaddun aiki an watsa su an baje su don kowa ya ga abin da ke cikin nasa jawabi na zuwa wa idza sama'u kushitat idan sama aka daye ta aka yaye ta kamar yadda ake yaye fata fatan aka ce kushitat aka raba ta da naman jiki kamar akuya a fige fatan nama daban fatar daban haka ne to haka sama da daye ta a nade ta da nade ta eh a canja ta يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ياي الله يتي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات Allah ce ranar da ƙasa ma za a canja ta ita ma za a naɗe ta wannan ƙasan ba kan ta yi tashin kiyama ba sabuwa ne gau Allah da ya kawo saman nan za a naɗe ta da hannu ɗaya Allah wa samawati matawiyatun biye ne da hannu ɗaya Allah da naɗe sama kawai naɗe kayan sa kai man kai ne ka shimfiɗa taburma yar karama na ka sa ni ko ka naɗe kayan ka haka Allah da naɗe sama wa barzu lillahi wahidul qahar kowa ranar zai bujira zai fito je gaban Allah ba mai buya la takafa minkum khafiya ba mai buya ba ma wurin buya ina raka buya to ba gida ba shago ba rami ba dutse ba bishiya fili ne iya gani ka komai an rugurguza shi ba wurin boya Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka ji kanmu wa idzal jahimu su'irat وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
ayoyi ne guda goma sha biyu daga can zuwa nan shida suna magana kan abin da zai faru a duniya shida suna magana kan abin da zai faru a lahira duk sai Allah haɗa ya haɗa ya bada jawabin ya ce alimat nafsu shine jawabin kenan duk can da aka ɗauko in kaza ya faru in kaza ya faru in kaza ya faru in kaza ya faru me zai faru alimat nafsun ma ahadar shine amsa din kenan kasance aka ce idza shamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبار سيرت وإذا الإشار عطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البهار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوء نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس to jawabin kenan duk wancan in kaza ya faru in kaza ya faru in kaza ya faru to ga amsar alimat nafsun mahad kowa ranan ya san abin da ya je da shi kowa ya san hajjan da ya je da shi kowa ya sani ya san makomansa dan aljanna ya san dan aljanna ne dan wuta ya san dan wuta ne eh Allah ka tsare mu Allah ya ce wa izal jahimu su'irat in aka kunna wutan jahannama ta ruru da ta ruru ta furu sa'an a wannan lokacin kuma wa izal jannatu uzlifat idan aka kusanto da mutane daga aljanna ko aka kusanto da aljanna daga mutane suna ganin ta kirikiri ga wuta ma'abota wuta suna ganin ta kirikiri saura su fada ga aljanna kusa ƴaƴanta saura su shiga to a lokacin alimat nafsun ma ahadar kowa ya san makomansa kowa ya san abin da ya a duniya kowa ya san abin da ya aikata kowa ya san abin da ya zo da shi a jakansa kowa ya san abin da ya zo da shi a fayil ɗinsa wannan hisabi kawai da da'a yi cikan adalci ne na Allah don tabbatar mutum da laifinsa amma kafin ka zo kai ka san laifin da kai yawwa Allah ya sawaka Allah ya sawaka Allah ya tsare mu
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم yawwa wannan ma shine jawabi din jawabin rantsuwan kenan Allah ya ce fala uqsimu bil khunnas ma huwa al khunnas alkhunnas wasu malamai suka ce su ne taurari asalinsa daga khanasa ya khnisu me khanasa ai istatara abu ya boyu sai za ki ce ma shedan min sharril waswasil khanna mai buya mai suturcewa to saboda taurari in rana suka fito in rana ta fito sai su suturta ba za a gansu da rana ba saboda hasken rana ya rufe su amma suna nan to da haka nan aka ce taurari ne Allah ya ce idan taurari masu ɓuya suka ɓuya wato Allah wannan wajen fala ko da suka ce dinnan lamu dinnan za'ida ne fala dinnan za'ida ne bi ma'ana aqsimu bil khunnas ina rantsuwa da taurari waɗanda suke fakewa suke ɓuya wasu malaman falaki suka ce guda biyar ne waɗannan taurarin da Allah yake rantsuwa da su wasu kuma suka ce a'a kunnas ɗin nan ana nufin dabbobi ne ma idan aka fito da su aka jawo su kaman shanu aljawarul kunnas wanda suke jawuwa alkhunnas suke tafiya da rana suke tafiya da menene tauraro suke tafiya da rana suke tafiya da wata domin tauraro yana tafiya da menene da rana yana tafiya da wata shine Allah ke rantsuwa da su Allah ya sake cewa wallailu idza as'as as'asa tana daga cikin kalimat adudat wadda tana daukan kishiyan juna ka san kishiyan juna ya zama fari ya zama baki shi kadai fari ne shi kadai baki ne wai bi ma'ana adbara aqbala zai cewa wallailu idza as'asa ai idza aqbala kuma duk wallailu idza as'asa ai idza adbara to amma nan malamai sun fi daukan idza adbara saboda me wasu bai ta biyo baya haka Allah ce yana rantsuwa da dare idan ya juya baya ya juya baya kenan rana kuma me da ta zo wasu bai idza tanaffas at-tanaffus asalinsa shine menene jan numfashi shine tanaffus in aka ce tanaffas yayi numfashi eh to bi ma'ana rana saboda tana fitowa a lokacin da yake da iska idan rana za ta fito farko fitowanta da safe takan taso da iska mai sanyi haka na aka ce wasu bai za ta nafas bi ma'ana idan gari ya waye idan gari ya waye iska ta watsu innahu laqawlu rasulin karim to wannan shine jawabi din Allah ya rantsuwa da tauraro Allah ya rantsuwa da dare in ya juye baya Allah ya rantsuwa da gari in ya waye menene jawabin rantsuwan gashi nan innahu laqawlu rasulin karim shi alqur'ani maganan manzo ne jakada ne mai daraja mai mutunci shine mala'ika jibrilu don shine jakada tsakanin Allah da annabawansa da manzanninsa to qur'ani din nan ba kamar da mushrikan maka suke faɗa ba suke ce a maganan bokaye ne a manzo Allah koya masa ake yi a ƙarya ne a shine Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa da taurari ko da tauraro da rana da wata da dare in ya juya baya da gari in ya waye cin alƙur'ani nan ba maganan boka bane ba maganan matsafa bane maganan wane ne wa ya sauko da shi mala'ika jibrilu zai kuwatin ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعن مطاع ثم أمين zai kuwatin kuma mala'ika jibrilu yana da ƙarfi ƙarfin da zai isar da saƙon Allah ba wani wanda ya sai tare shi ya sa son zuciyansa ko ya ƙara nasa yadda ya taho da saƙon daga wurin Allah haka yakan isar da shi daga wajen ya isar da shi waje zuwa wajen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka mala'ika jul mai ƙarfi ne kuma inda zil arshi makin a wajen Allah ma'abocin al'arshi yana da daraja yana da mutunci shi mala'ika jibril a dukkan mala'ikun Allah ba mai darajarsa kamar yadda dukkan halittan Allah in dai dan adam ne ba mai darajar manzon Allah haka Allah yayi zadin sa cikin mala'iku akwai da ya zaba ya bibita a cikin mutu a cikin annabawa akwai da ya zaba ya bibita wannan zadin Allah ne an gane wannan muta'in ana masa biyayya kuma dukkan mala'iku suna bin wa mala'ika jibrilu shine shugabansu suna masa biyayya kun san biyayya abu ne wanda ya samo asali a musulunci ya ayyuha allazina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ya ce ku duka imani ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi shugabanni saboda musulunci akwai da a ciki da ya bi uwansa ya bi babansa na yaro ya bi na gaba sai sa ma a musulunci aka ce yaro yau babba sallama akwai da'a a ciki hatta tsakanin mala'iku ba haka suke zaune ba akwai na gaba akwai na mai bada umarni mala'ika jibrilu haka Allah ce mutsa'in ana masa biyayya samma amin a can kuma a can sama din amincacce ne eh shine samma a can amincacce ne to in ya zama amincacce a can me yasa mu bari zama amincacce a nan ƙasa ba ‘yan shi'a suka dangana shi da kuskure, wai wahayin da aka yi wa alimin abi talibin sai kuskure ya biyo Muhammadu, ha ba ‘yan shi'a ba ku jin kunya, ba ku jin kunya, wannan magana, Allah sawaka. Wa ma sahibukum وما صاحبكم بمجنون نعم ولقد رآه بالأفق المبين وما صاحبكم ku mutanen makka ƙurayshawa ma'abocinku ɗan uwanku ba mahaukaci ba ne ba suna cewa manzo Allah mahaukaci ba a Allah ya mayar musu da raddi ya mayar musu da martani ya kare annabi sai ce ba mahaukaci ba ne a ba alama hauka tare da manzon Allah kai ko ni wallahi ba mahaukaci ba ne wallahi ko ni ba mahaukaci ba ne wallahi tana manzon Allah kawai dan mutum ya zo maza da ya zo da wahayi da Qur'ani yana karantawa sai zama mahaukaci yanzu dan ni kawai ina karantawa sai zama mahaukaci eh har ka ce kwakwalwa na ba daidai take ta ka dai ba daidai ba mujurbi wallahi garau nake to ma sahibukum bi majnun malala ba mahaukaci bane yana garau yake innaka la ala khuluqin azim wala qad ra'ahu haqiqa ya ga malaika jibrilu bil ufuqil mubin a sassan sama a bayyane ta gabar ta gabar ya ga manzon manzon Allah ya ga malaika jibril a halittarsa ba ba suna mashirkan makka suna ce wai manzon Allah yayi ƙarya ba wani wahayin da aka yi masa ba a tabbas manzon Allah ya ga mala'ika Jibrilu da halittansa har ma yace yana da furwa ga baki ɗari nawa ɗari shida ya rufe sama ga baki ɗaya ba abu da ya gani sai buka bukinsa sallallahu alaihi wa sallama wa ma huwa ala al-ghaibi bidanin wa ma huwa ala al-ghaibi bidanin وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
الحمد لله كرشان سورة التكوير كينا ina ga malam ma lokaci yayi kusa ko yawa ka huta ka baka Allah saka da alheri Allah ya ma albarka da zai ta kairan ko ku fi ta sharra na'am Allah ya ce wa ma huwa ala al-gaibi bidanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya rowa game da abin da aka saukar masa na gaibu na wayi daga sama al-gaibu ma'ana al-wayu eh sau da yawa kalma a Qur'ani kalma ta gaibu ta zo da ma'anar menene wahayi dubi suratul jinni inda yake cewa alimul gaibi wa shahada fala yusiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfi rasada li ya'lama an kad ablagu risalati to kaga algaibu anan me yake nufi kenan wahayi to nan ma algaibu nan wahayi cin wahayin da aka yi masa baya rowa yakan isar da shi wani lokacin manzo ma da rawan jiki in aya ta sauka zai kira sahabbansa zai kira muminai ya ce musu ga wahayin da aka yi mun da Allah ya yi mun an gane wannan haka manzo Allah baya rowan abun duniya baya rowan abun da ya shafi addini mai kyauta ne ga abun duniya mai kyauta ne ga wahayin da aka yi masa an gane wannan wa ma huwa alal gaibi bidanin bai zama marowaci ba baya rowa baya koro yakan bayar da abin da aka yi masa wahayi kai wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wa ma huwa bi qawli shaytanin rajim qur'ani ba maganar shaytan ne jefaffe ba a'a maganar wane ne maganar Allah ne yawa maganar larabawa da suke ce a'a bokaye ne suke gaya manzon Allah aljanu suke gaya wanda duk ƙarya ne qur'ani maganar Allah ne eh to idan qur'ani ya zama maganar Allah ne ba maganar shaidanu ba to fa aina ta sabon ina ne kuke yi ne kan ina kuke yi ana kiran ku ku zo ku zo zuwa ga shari'a kuna barinta to in kun bar shari'a kuka tafi ina za ku je wa ma za ma za ba dal haq illa dalal duk wanda ya bar shari'a ya bar gaskiya duk yawon da zai bare samu ba sai ya dawo inda ya batta din nan sai ya dawo tukunna an gane in ba ka wata inda ya fuskanta bata zai je haka nan fa'ina ta sabon ina kuke tafiya ne ana kiranku ku zo ku musulunta ku zo ku imani da manzon Allah ku bauta ma Allah shi kadai laraba kuna ta hauka kuna ta demuwa kuna bautan gumaka in yanzu ne ana ta kiranku ku bauta ma Allah shi kadai in kun zo faduwa ku kira shi in kun zo nan taimako ku nema a gare shi ku bar inyasi ba zai iya muku komai ba fa aina ta zahabun ina kuke zuwa ne wannan demuwa har yaushe ina kuke zuwa in ka yi Senegal ba za ka samu ba in ka yi Morocco ba za ka samu ba sai ka yi Kaba alƙiblar musulmai ba gane ba ne yawwa Allah sawwaka haka aka gaya wa shirkan makka fa yana ta samu ina kuke tafiya eh ga gaskiya kuna bari kuna bautan wasu wadda ba Allah ba lata ne manata ne uza ne hubala ne sauran gumaka kuna ta bautan su ga gaskiya kun batta kamar yanzu ne kuna ta bautan waliyai mai bautan inyasi ya kama mai bautan imbabi ya kama mai bautan halluti ya kama mai bautan abdulkadir ya kama mai bautan tijjani ya kama kowa ya kama abin bautansa Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka Allah ya tsare mu da bautan wani wanda ba Allah ba fa aina ta sabu ina kuke tafiya ina kuke zuwa kuke ɗemuwa in huwa illa zikru lil alamin qur'ani bai zamo ba face wa'azi ne tunatarwa ne ga talikai mu kenan mutane an gane Qur'ani ba bokanci bane Qur'ani ba tsubu bane ba saukar da shi kuma dan ayi ya san a kashe wani ko halakar da wani ba ba saukar da shi da rika ba da sa'a wa sarakuna da yan siyasa ba in huwa illa zikrun lil alamin a karanta ayi wa'azi amfanin Qur'ani kenan a karanta ayi wa'azi amma bokanci tsubu babu wannan tsafi babu wannan Qur'ani bai sauka dan haka ba yawa kowa ya canje Qur'ani ga manufarsa in ya mutu ya shiga uku liman sha'a minkum ga wanda ya so daga cikinku an yastaqim ya tsaya kan hanya daidai shine musulunci eh la ikraha fi dini babu tilas ga wanda ya so ne wanda ya so amma ku sani wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko ka so ka musulunta ko ka so ka yi musulunci ko ka so ka yi nagarta hakan ba zai kasance ba sai Allah ya so don kar ka fita karkashin ikon Allah ka ce dabaranka ne wayanka ne karfinka ne iyawanka ne babu wannan illa an ya sha Allah ma sha Allah kana ma lam ya sha lam yakun abinda Allah ne ya so yake kasancewa abinda Allah bai so ba ba zai taba kasancewa ba ko imani ko kafirci an gane wannan nan ne mun zo karshe kaya ya tsinke a gindin kaba mun zo ƙarshen suratul takwir abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da muka yi ba mu gane ba Allah ka gafarta mana insha Allah gobe da mu tafi sabuwar sura malam bismillah
assalamu alaikum wannan sai masa bayani game da sallar sallar matafi idan mutum wai ya tashi daga wani gari yana tafiya amma kuma doguwar tafiya ce ba tsayawa sallar asuba ta same shi ya zai
tambayan da yake wai mutum ne matafiyi ya tashi doguwar tafiya har lokacin sallan da ya zo ya fita kuma ba tsaya ba ina shi ne tambayan ko to akan me yake na farko da mu tambaya kan me kan mota ana sallah a mota kan jirgi ana sallah kan jirgi ko na sama ko na ƙasa ko na ruwa ana sallah kai kai sallah yadda ya sauka maka ana sallah kan bishiya ma ba dai goshin ka bai taba ƙasa ba misali dabban jeji ta kore ka kawo bishiya ta zauna a gindin bishiyan ta ki tafiya kuma lokacin sallah yayi eh kai sallah a sama yadda ya sauka maka jikin bishiyan da ka buga kawai shine wajen taimamanka shi kai kai sallah haka ba a barin sallah don rashin tsarki ko don rashin sauka kaza inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ba za ka bar lokacin sallah ya wuce ka ba duk halin da ya sauka baka da kai shine ka samu dama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kar ka bari lokacin sallah ya wuce an gane wannan haka a mota zai yi sallah ko da yana tafiya ta ta juya alƙibla baya haka zai yi ta juya alƙibla baya yana kallon kudu ko haka in jirgin sama ne kuna kun taso daga Saudi Arabia kuna yi wa yamma ba alƙibla tana bayan ka ba kai kuma kisit ɗinka yana kallo haka haka da kai sallah yadda ya sauka maka yadda ya sauka maka ba yadda zai na'am akwai wani dan uwanmu da bai da lafiya ina roƙon addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya yawa Allah ya ba shi lafiya bismillah
mata ta mace mace mai ciki a ko kuma mace da ta haihu dab da azumi wai wanne ya fi za ta yi a ciki ciyarwa ko kuma ta bari sai bayan azumi ta rama
ta ciyar mana kawai tana da hali ya fi sauki kuma ya fi lada nan take kawai ta ciyar shi ya fi ta ciyar
akwai waɗansu masu zagin malaman sunna mai matsayin su masu faɗin munanan manganu ga malaman sunna
a zagin malaman suna dama wannan sunna ce ta mujirmai dama su suna jin haushin malaman suna saboda suna karantar da sunna ne inda malaman ba su karantar da suna ba za su zage su ba a ba ga sharare ne a duniya ba me yasa ba su zagin wadancan a shararen saboda ba su karantarwa dubi da Allah yake cewa ba kai suke eh walakin na وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من ال... من المجرمين yawa Allah ya ce kowane annabi ma kowane manzanni an saka masa makiya su ne mujrimai su zage shi su aibanta shi wani haga kisa ma duk wanda kaga yake zagin malamin sunna to an ma fi karfin sa ne in ya samu dama ma zai kisa in ya samu dama zai kora a gari in ya samu dama zai duka to in ya tsaya ga zagi alhamdulillah zagi baya baya tabo baya komai amma dai sunna ce ta mujrimai zagin malaman sunna cin mutuncin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mushrikan makka sun aibanta shi sun zage shi ba dan kowa duk saboda wannan sako din ne haka nan koyi suke da magabatan su an gane wannan suna koyi ne da magabatan wajen cin mutuncin annabawa cin mutuncin manzanni cin mutuncin malaman sunna dan al ulama warasatul anbiya malamai sune magadanwa annabawa abin da suka gada kuma shine menene wannan ilimi din wannan sakon su isar kazo kake zagin su kana faɗa da Allah ne mai faɗa da Allah kuma gaskiya baya kyakkyawan ƙarshe Allah ya tsare mu a hukuncin su kawai fasikai ne fajirai ne ba su wani hukunci da wuce haka nan yawwa in mutum ya zagi manzon Allah ne aka ce a kashe shi in ya zagi Allah a kashe shi amma dan ya zagi wani malamin suna ba ce a kashe shi ba sai dai in akwai hukumar musulunci da dan masa ladabi kawai masa punishment dan ya rufe bakin sa amma ba ce masa ko a kashe shi ba shine kawai
a wani kuma tambayan wai mai sharuɗan jihadi
wannan tambaya ai mun sha amsa ta da kai na malam sagira mun sha amsa ta doguwar tambaya ne mun sha amsa ta doguwar tambaya ne sharuɗan jihadi jihadi dole sai an yi bayani ba kashi ɗaya bane jihadi jihadi akwai na dukiya akwai na makami shi kansa na makami din akwai wajibi akwai musahabi to ba mu san wanne yake tambaya ba jihadin na sunna musahabi ko na wajibi to idan na wajibi ne zai zama wajibi sai akwai khalifa shugaba wanda zai announcement yayi kira in ya kira kai zanto kuma kana da lafiya kana da ƙarfi ka iya fita kana da guzuri guzuri sharadi ne lafiya sharadi ne kiran shugaba sharadi ne to irin wannan sai an cika su amma jihadi irin wanda shike kai kasa kanka volunteer kai volunteer voluntarily da kai jihadi irin wannan kuma kana da iyaye mai ka nemi izinin su in kana da baba sai ka nemi izininsa kana da mahaifiya sai ka nemi izininsa domin wani ya zo je mazala ce ya rasulullah zan je ne jihadi ba mazala ya kira shi ba mazala ba anas ban yayi ba haka kawai ya kawo kansa daga ƙauyensu daga garinsu sai manzo Allah ce babanka yana dare eh mahaifiyanka tana dare eh ka je ka zauna tare da su su ma jihadi ne ka taimaka musu wanda kaga yake nuna kenan cewa jihadi irin na mutum shi ke sa kansa sai da yaddan iyayensa amma yanzu wasu ga mutum ya bar gari ya tafi wani guri iyayensa ba ba san inda yake ba wai da sunan jihadi ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah addini ba ra'ayi bane in dai irin wannan jihadi ne ba wai shugaba ne ya kira ka ba sai ka nemi izinin babanka sai ka zai nemi mamanka misali ta ce kai kadai ne wajen mahaifiyanka kana ci da ita ta tsufa kai kadai ne wajen babanka kake ci da shi ko kake taimaka masa ya tsufa in ka tafi ka bar shi mai kai kenan ya ta gayyara kenan ko ka je abin da kuma ba kiranka aka yi ba kawai kai ka sa kanka mutane su ji tsoron Allah musulunci yana da tsari na'am
kuma kamar da alama daga mace ne tambayar wai take cewa ta ta yi hulɗa alaƙa da ɗan shi'a na tsawon shekara na tsawon shekara ko shida kamar su rika nawa ba ta eh kamata eh ba su shekara shida wai har kai daga ma'aikatan ne ba ma'aikatan ne ba ya kai ga magana aure amma daga baya ya bar ake da shi'a din na ta yi auren sa bayan ya bar ake da shi'a din ta jan shi aure shi din so kun san suna da taƙiya kun san taƙiya ko wayan ya bar shi an da ta yi auren sa to in ta tabbatar da hakika ya bari za ta aure shi amma ta kiya ake tsoro ya yaudare ta kasar su da yaudara mutanen ga ƙarya ga ya ɓoye abin da ke zuciyarsa ya gaya maka abu na baki daban dan ya yaudare ka da haka suka dinga yaudare magabata ba ƙungiyar da ta yaudare magabata ahalu suna kamar yan shi'a ya rantse da Allah amma ƙarya yake Allah sun mai yaudare magabatanmu da yawa sai sa magabatanmu ya asalafin sali ba sa da rantsuwar dan shiya ba sa yarda da maganarsa yawa domin taqiya rukuni cikin rukunin aqidarsu at-taqiyatu dini wa dini aba'i man la taqiyata lahu la dina lahu wannan abin da suke tafiya kenan yawa cin taqiya addinin sa ne addinin babansa ne addinin iyayensa ne da kakanu wanda bai da taqiya babu addini a wurinsa to cewa in baka taqiya ma baka da addini ai kaga wani wani asashi ne taqiya kuma shine ka koya ra'ayinka ka bayyana wani abu daban dan ka jawo hankalin mutum kaga wannan shine ne kenan munafurci munafurci yawa in ga ma magana a baki amma zuciya na ba haka take nufi ba ce maka a ma sagiru ai ni ahlus sunna ne a baki ba dan ka yadda da ni amma zuciya ba mutashayyi mutashayyi rafidi isana a shari'a ko Allah sauwaka to ki ya tara da ki bincike dai ki ƙara bincike yawwa Allah sauwaka da sauran lokaci mana alaikum salam mutum ka masa sallama eh kamar mazala ya ce mene? babba ne zai fara ba da hannu?
Assalamu alaikum. Sai ce wai a'a ba zai ansa sallaman ba. Ai manzo Allah ce babba ne zai fara ba da hannu wa karami. Da haka shi ya jira sai shi babba ya ba shi.
To ni gaskiya gaskiyar magana ni ban taɓa karanta wani hadisi ɗaya da inganta cewa babba ne zai fara ba da hannu ba. Ni abin da ma na sani yaro shi zai fara yi wa babba sallama wannan kawai kai hadisi. amma ko sai za nake ganin manyan mutane ne yara ne in wani babba mika wasu daga suna haka suna maki haka dan wannan sunna mu ba mu san ina take ba manzo Allah yana hannu da yara yana sallama ma yara yana hannu ma yara yawan tojin cewa sai wai babba ya fara wani to karanta wannan ba gaskiya kawo mana hadisi mu ma ya zama mana hujja yawan to karanta ba Allah ya sauka na'am malam alaikum assalam karatun yau eh وإذا الموءودة سئلت بأي اه وإذا الوحوش هشرت اه اه eh eh a idan maciji ya ciji mutum gaskiya babu hisabi tsakanin dan adam da dabba babu hisabi tsakanin dan adam da dabba a lahira yawa eh kai ma kai ma an ka same shi ta yi wata rana ka same shi ka kashe shi tun bai cije ka ba to kaga da yi sabi to kai ma kenan ka kashe mace bi kaga sai zama da laifi kenan Allah ya sawaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai gobe Allah ya kai mu